ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوس قوة جمادة الأولى shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan goma shekara ta 2025 meladiya muna darasi na 49 a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin idan yan uwa za su iya tunawa a muna cikin hadisi na 74 a cikin wannan littafi mai albarka hadisin ibn abbas hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake bayanin cewa an bijiro masa da al'ummomi da suka gabata an nuna masa annabawa da jama'arsu da wanda suka yi imani da su hadde zuwa ƙarshen hadisin aka yi bayani akan al'umma annan muhammad sallallahu alaihi wasallama aka sifanta su cewa su ne waɗanda za su shiga aljanna a cikinsu akwai mutum saba'in da Allah ya ba su bonus na shiga aljanna ba tare da hisabi ba la yarquna wa la yastarqun muka yi bayani akan wannan la yarquna wa la yastarqun la yarqun ba sa yin magani kuma ba sa neman a yi musu magani ko ba sa yin rukiya ko ba sa neman a yi musu malamai sun yi saɓani dangane da wannan lafazi a yaya ake nufi ko me ake nufi da shi kamar yadda muka fara bayani satin da ya wuce to a cikin sahih bukhari kalmar layar ƙuna ɗin nan babu ita sai dai layak ta wuna a maimakon layar ƙuna layak ta wuna ya ce wahuwal mahfuz um, shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama shi ya nabba wannan ya faɗakar cewa a cikin sayin bukhari babu cewa layar ƙuna ba sa yin rukiya ko ba sa magani sai dai kawai akwai ba sa neman a yi musu magani kenan wannan yana nuna suna yin magani kenan idan mun ce babu wannan ko kuma layak ta wuna ba sa yin lalas ibn al-qayyim ya yi bayani akan wannan hadisi cikin zadul ma'ad a ya ce ƙauluhu fil hadisi la yarquna ya ce ghalatun min rawi ce wanda aka yi la yarquna wannan kuskure ne daga mai riwaya ya ce na ji shekul islam ibn taimiyya yana cewa a wannan kuskure ne amma la yaktauna ne wa inna mal hadith wa humul ladina la yastarquna ne ba la yarquna ba kamar yadda ya nabaha to ibn qayyim yake cewa a za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba li kamali tauhidihim saboda cikar tauhidinsu su kuma an kore musu al'istirka shi ne neman wato a yi musu ruƙiya ko a yi musu magani ko tawaida a saboda tsabar tawakkalinsu imaninsu da Allah da tsoron Allahnsu ya kai ga in ciwo ya same su ba sa cewa wani ya musu magani ba sa yi kwata-kwata su daina ya mataimako a wajen wani to su ba su yi ba ba sa wannan saboda ƙarfin imaninsu ala rabbihim ya tawakkalun saboda kamal tawakkulihim ala rabbihim wa sukunuhum ilaihi da sukuninsu zuwa ga ubangiji da kuma yadda da Allah tabaraka wa ta'ala da amintuwarsu da Allah sannan dukkan bukatunsu suna sauke shi ne ga Allah ko suna sauke su ga Allah ba wai ga wani Allah ba la yas'aluna an-nasa shay'an su irin waɗannan mutane masu shiga aljanna babu babu ko hisabi su fa ba sa tambayan mutane ma komai ba za su taba daga hannu su ba ni ba ba za su taba cewa kai min kaza ba ba sa tambayan kowa komai ba sa tambaya la ruqiya wa la ghairiha ko a ruqiya ko wani ruqiya ko magani ko wani magani sannan su ne waɗanda ba sa canfi ba sa yin canfi yawa ba su yarda da canfi ba su yi imani da shi ba saboda suka ce shi canfi yana tauye tauhidi kuma yana raunana tauhidi a a cikin hadisin akwai fa'idodi da za mu karu da su kamar haka na farko dai fararar matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yadda aka bijiro masa da al'ummomi masu yawa ya ga al'ummarsa ta fi kowa yawa hadisin ya nuna mana al'umma annabi muhammad ta fi kowa yawa a duniya sannan hadisi yana bayani akan falalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'umma ta sa akan sauran annabawa su ma al'ummarsa sun fi al'ummar sauran annabawa kamar yadda shi ma din a karan kansa ya fi duka annabawa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani abun mamaki a samu annabi ya gama rayuwarsa ta wa'azi da fadakarwa mutum biyu ne kawai suka imani da shi rajulan wani kuma mutum ɗaya ne wani annabin ma annabi ya ce shi kaɗai yake zuwa kowa ma babu a bayansa duk mutanen sun kafirce masa wal iyazu billah to kenan wannan yana nuna mana cewa shi sidqud da'iya gaskiyar mai da'awa ba ana gane ta ne da yawan mabiya ba la yu'rafu sidqu da'iyati bi kasrati atba'ihi ba ana gane gaskiyar mai da'awa ne da yawan masu bin sa ba ko kuma jama'arsa ba a'a gaskiya dai ana gane ta da matsayinta ita gaskiya ne amma tarin jama'a ba shi bane mutum da ai ga annabi guda ya zo shi ko mutum ɗaya ma bai bi shi ba Allah ya girma wannan al'umma ya mai da ita al'umma ce mai alfarma mai matsayi tun da har aka bata mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan falala ne Allah samu a cikinsu kuma wannan yana nuna mana falalar sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma falalar wanda aka haife su a cikin musulunci ba su taɓa yin wani abu ma na laifi ba ba su taɓa rayuwa a cikin jahiliya ba sannan kuma ba laifi za a yi ijtihadi akan abin da babu nassi a kansa wajen ƙoƙarin isa zuwa ga gaskiya da kuma aiki da ita sannan a a iya jefo matsala hadisi yana nuna mana ya halatta a jefo matsala a yi ta tattaunawa a kanta a ba ɗalibai su ta fafata kowa ya faɗi irin basirarsa da iya abin da ya gani kamar yadda annabi ya ce ga waɗannan mutane da shiga aljanna ba tare da isabi ba har sai da suka kasa annabi yayi bayani ga ainihin sifar waɗannan mutane hadisin yana mana bayani akan falalar tawakkali da kuma dogaro ga Allah tabaraka wata'ala wajen kawar da abin da zai cutar da jawo abin da kuma zai yi mana amfani hadisin yana nuna mana cewa ita ruqiya kala biyu ce akwai ar-ruqya al-mashru'a ruqiya magani da addu'a wanda aka shar'anta bil adiyatil ma'surati sabita wanda ake da addu'o'i da aka ruwaito tabbatattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'anil karim da kuma alqur'ani ana yi wa mutum ruqiya ana yi mai addu'o'i ana karanta masa alqur'ani wannan ya tabbata shari'a ta ba da dama akwai kuma wanda bai tabbata ba shine ruqiyar da ake min amalil jahiliyyati wad dalal dalalat wato aikin mutanen jahiliya da bata a zo a yi ta kiran sunan aljanu a yi ta kiran sunan kafirai a yi ta kiran sunan abubuwan da ba a ma san ma'anarsu ba wannan ruqiya haramun ce laifi ne bata halatta ba sannan hadisin ya nuna mana lalle a yi amfani da dama duk wanda ya samu dama ya yi amfani da ita kamar yadda ukasha ibn mahsin ya yi ƙoƙari ana ce masa ga waɗannan 'yan aljanna ya ce ya rasulullahi ud'ullah an yaj'ala ni minhum ya manzo Allah ka roƙa min in zama cikin su kaga dama ya amfani da ita wuf yana faɗa wani ya roƙa aka ce ayya ukashi ya riga ka kuma wannan yana nuna mana falalar shi wannan bawan Allah ukasha ashe dan aljanna ne kamar yadda annabi ya gaya mana shi dan aljanna ne ukasha dan aljanna ne saboda annabi ya ce anta minhum kana cikin su kuma wannan hadisin yana nuna mana ashe yan aljanna a cikin sahabbai ba iya mutane goma nan kawai ne da aka yi musu alkawari da gidan aljanna ba don kaga ai ukasha baya cikinsu amma kuma ga ƙofar da ya samu aljanna ta daban ne ba irin wacce ƙofar da wancan sabai suka samu ba wannan shi ne ɗan abin da za mu tsinta a gurguje a cikin hadisan da suka gabata ko hadisin muka karanta a satin da ya wuce hadisi na biyu a cikin babin an ibn abbas radiyallahu anhuma qala anna أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بإزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واقتصره البخاري wannan hadisin nan ibn abbas ne annabi yana yin addu'a an ji manzo Allah yana wannan addu'a ya Allah laka aslamtu gare ka na miƙa wuya kalmar aslamtu na miƙa wuya da umarninka na miƙa wuya da hukuncinka wa bika amantu kuma da kai na imani wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara shi ne i'tamattu ala tadbirika fi sa'iril umuri lalle na dogara gare ka sannan kuma a wa ilaika anabtu gare ka nake komawa kalmar anabtu tana nufin raja'atu tawakkaltu tana nufin i'tamattu aslamtu ita kuma tana nufin miƙa wuya al-istislam kenan raja'atu ila ibadatika na koma zuwa ga ibada gare ka wa bika khasamtu ya Allah saboda kai nake jayayya nake kafa hujja da abokanan gaba in kafa musu hujja su faɗa in faɗa don kai nake ya Allah ta'ala wannan addu'a ce manzon Allah yayi yace la ilaha illa anta allahumma inni a'udhu bi izzatik ina neman tsari ya Allah ka bani tsari da daukakarka ka bani kariya babu abun muntawa da cancanta in ba kai ba ina tsoron an tadillani karka batar da ni anta alhayyul ladhi la yamut Allah kai ne rayayye wanda baya mutuwa waljinnu wal'insu ya mutu da aljanu da mutane suna mutuwa hadisin bukhari da muslim wannan hadisin yana nuna mana wajibcin tawakkali zuwa ga Allah tun da dama muna magana ne akan babin tawakkali kuma yana da kyau mutum musulmi ya haddace wannan addu'a kamar yadda annabi yake karantawa dole ne ka dogara ga Allah kai tawakkali wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ga Allah kadai mu'minai suke dogaro li'annahu muttasifun bi simatil kamali bi sifatil kamali saboda Allah ya sifantu da sifofi na cika shi shi kadai ake dogaro gare shi duk wanda ka kama ba Allah ba ka kama shirme amma in ka sake kowa ka rike Allah ka rike dahir da ka dogara ga Allah ka riko da shi wallahi zai kubutar da kai duk wanda ba Allah ba fa mai karewa ne kullu ma siwallah halik duk wanda ba Allah ba zai bar duniya zai halaka zai mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dan haka duk wanda ba Allah ba laisa ahlan lil i'timadi bai cancanta a dogara gare shi ba dan yana karewa to yaya zaka dogara ga wanda yake karewa ka dogara ga Allah وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين sannan an so mutum ya koyi da manzan Allah sallallahu a cikin waɗannan kalmomi masu amfani da annabi ya koya mana na addu'o'i waɗanda suke bawa bawa kariya kuma suke nuna ƙarfi da gaskiyar imanin bawa hadisi na uku a babin an ibn Abbas har yanzu dai hadisan Abdullahi ibn Abbas ne qala hasbunallahu wa ni'mal wakilu قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أخرجه البخاري wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas ne yace wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan addu'a ta hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da wakili irin ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ce fa addu'ar da annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta ita ce addu'ar da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama shi ma ya faɗa lokacin da aka masa barazana aka tsoratar da shi aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakshahum lallai kafirai sun haɗu gare ku a kanku ku ji tsoronsu fazadahum imana wannan kalma da aka gaya musu na cewa an yi taron dangi a kansu za a murkushe su sai ma ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga addu'a ce da annabi ibrahim ya yi ta kuma addu'a ce da annabi muhammadu ma ya yi ta sallallahu alaihi wasallama bukhari ya rawaito dan haka a cikin wuridanka a cikin addu'oyinka kar ka taɓa barin wasa kar ka yi wasa da hasbunallahu wa ni'mal wakilu duk inda zaka je hasbunallahu wa ni'mal wakilu duk abin da kake jin tsoro hasbunallahu wa ni'mal wakilu duk abin da kake so a baka da wuri hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ya firgita ka hasbunallahu wa ni'mal wakilu duk abin da kake ganin ya gagare ka hasbunallahu wa ni'mal wakilu wallahi Allah zai maka kuma zai biya maka a wata riwaya daga ibn Abbas ƙarshen zance da annabi Ibrahimu ya yi lokacin da aka jefa shi a cikin wuta cewa ya hasbunallahu wa ni'mal wakil ai kafirai sun jefa annabi Ibrahim a wuta su kone shi saboda kiyayya da da'awar tauhidi aka ɗauki lokaci mai tsawo ana tara itacen da za a ƙona annabi ibrahim mace mai ciki ma ba ta haihu ba sai a ce da ita ke ba da gudunmowar jaririn cikinki don ƙone ibrahim sai ta yi itace ta ce ga nata kuma ta ce ga na ɗanta na cikinta don gudunmowa ce a ƙona annabi ibrahim suka tara itace suka bunka masa wuta suka gagara zuwa gindin wutan saboda bala'in zafinta ballantana su jefa annabi ibrahim a cikinta sai suka ɗaura shi a sarƙa aka yi masa majaujawa ɗaura shi suka yi aka samu ƙatti masu ƙarfi suka ɗaure annabi ibrahim a sarƙa aka gulla shi kurin sai ya fada cikin wutar to da ya fada abin da ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga kenan in mutum yana nufin ka da sharri hasbunallahu wa ni'mal wakil wani ya saka a gaba ya dame ka hasbunallahu wa ni'mal wakil wani yana maka hasada hasbunallahu wa ni'mal wakil duk abin da suka kulla maka na sharri da bala'i in ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil insha Allah ka samu tsira abinda ake nema nema imani da yadda hadisin yana nuna mana falalar dogaro ga Allah kuma larura ne mutum ya dogara ga Allah kuma cikar dogaro ga Allah shine ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kai koyi da annabawan Allah makusanta Allah addu'ar da annabi Ibrahim ya yi ta kuma annabi Muhammadu ya yi ta amma ka zo kai sakaci ba ka yin ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ka dogara ga Allah shine manhaji kuma tsarin rayuwar annabawan Allah kamar yadda ya bayyana kuma malamai suka yi bayani Allah musu rahama kuma littafi mai kyau ad-da'watu wad-du'a baina taqiqi at-tawakkuli wal istijal nata'ij mai kyau ne wannan littafi akan wannan babi da waɗannan matsaloli na addu'o'i da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addu'a a makiya annabawan Allah kullun nufinsu shi ne ya za su halakar da annabawan Allah don haka suka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta sannan akwai jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya kuma wannan jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya tsohon abu ne ba wai abu ne wanda yake sabo ba in dai za a rayu a duniya to ko a yi jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة wannan muslim ya rawaito wannan hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da arba'in daidai manzo Allah yana cewa akwai wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsu zukatansu kamar na tsuntsaye a kan me saboda tsabar tawakali an ce duk dabbobi ba wanda ke tsuntsu iya tawakali shi ne manzo Allah ce taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu ne kullum zai fita cikinsa a ɗakale ba komai amma saboda tsabar tawakali in Allah ya so da idan ya fita in ya dawo zai dawo cikinsa a ciki to akwai mutanen da Allah ya ba su tawakkali kamar na tsuntsaye kuma za su shiga aljanna saboda tsabar yadda da Allah kamar yadda tsuntsu ya yadda da Allah bai fa san inda zai je ci abinci ba amma kullun da safe tsuntsu haka yake fita cikinsa ba komai in ya in ya fira fir ya tafi nema ne sai kuma Allah ya kai shi inda zai samu tagdu khimasan wa taruhu bitana to haka kai ma ka sani cewa akwai Allah in ka rasa akwai Allah in ka nema akwai Allah duk inda ka je akwai Allah kuma shine yake bayarwa koda wasu ba sa so ka samu daka abinda ake nufin mutawakkilu na mutane ne masu wakali wasu kuma suka ce a'a ana nufin suna da tattausan zuciya zuciya mai taushi kamar yadda zuciya tsuntsu take mai taushi Allah shi ganar da mu a hadisi yana nuna mana wato shi tawakkali arziki ne da Allah yake wa bawa kuma sababi ne na shiga wato gidan aljanna sababi ne na shiga gidan aljanna idan mutum yana tawakkali insha Allah ya bude kansa kofa ta shiga gidan aljanna insha Allah um, an buga mana misali a cikin wannan hadisi da tsuntsu saboda tsuntsu kaga dabba ne kenan ashe hatta a cikin dabbobi akwai masu tawakkali to idan dabba za ta yi tawakkali kai ba za ka yi tawakkali ba hadisi na biyar an jabirin radiyallahu anhu annahu gaza مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلتا قال من يمنعك مني قلت الله الله الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله قفل أي رجع والإضاه الشجر الذي له شوك والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي الإضام من شجرة الإضاء من شجر الإضاء واخترط السيف أي سله وهو في يده سلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها وانا حديثي ميتو جابر بن عبد الله ne ya rawaito shi yana ba mu labari cewa ya je wani yaƙi tare da manzon Allah sallama a Najd yace a Najd kibala Najd asalin kalmar Najd ana nufin wato duk wani wuri maɗaukaki mai tudu najit asalin literal meaning na najit a larabci amma nan abin da ake nufi wurin da ba hijaz ba shine najit falan ma kafalar sallallahu alaihi wasallam kafala ma'ahu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin da ya zo dawowa to sai ya dawo tare da su ya ce tare suka dawo sai bacci ya kama su fi wadin kasiril idha a wani kwari wato mai kayoyi da yawa in an ce al'idha ana nufin bishiyoyi manya-manya kuma na ƙaya shine al'idha mun tsaya a wani kwari mai manya-manyan bishiyoyi wato mai ƙayoyi fa'adarakatumul ƙa'ilatu alƙa'ida ana nufin ƙailula wato baccin rana suna tafiya sai bacci ya kama su ƙailula ta kama su a wani daji ko wani kwari mai bishiyoyi manya-manya masu ƙaya manzala sassalama fanazala sassalama wata farraɗan nasu ya salilu da bishajar annabi ya sauka shi ma mutane suka rarrabu suna ta neman inuwa a gindin bishiyoyi saboda zafin rana wanazalar sallam ta ta samuracin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sauka a ƙarƙashin wata bishiya ita ce samura fa Allah biha saifahu sai ya cire takwabinsa sai ya rataya a jikin reshen bishiyar zai kwanta wa nimna naumatan jabir ya ce muka ɗan yi bacci haka shine wa nimna naumatan daga naumu ne ana cikin wannan yanayi muna bacci shi annabi yana wajensa yana inuwa mu ma muna wajenmu muna ɗan bacci kawai sai muka jiyo manzon Allah yana kiranmu fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da'una sai ga sautin annabi yana ta kiranmu da ƙarfi muna zuwa wa'iza indahu a arabi sai ga wani mutumin ƙauye a kan annabi ya ɗauke takwabin annabin da ya rataya ya zare wa manzan Allah takwabin ya ɗaga shi sama zai sara wa annabi takwabi annabi sai ya kira ‘yan uwansa Allahu akbar Allahu akbar ya ce inna haza ikhtarata alayya saifi wa ana na'im ya gaya wasu jabiru ya ce wannan mutumin ya ɗauke mini takwabina ina bacci ina bacci ya zare ya ɗauke min takwabin da na rataya shi a samana a kan bishiyar fastaikastu sai na farka wa huwa fi yadihi saltan ya zare ainihin wato wannan takwabi ruwan takwabin a zare shine sultan sultan ana nufin maslulan a zare wai sai yake cewa annabi man yamna'uka minni waye isa yau ya kare ka daga gare ni in ji wannan mutumin ƙauye zai yi wa annabi ta'addanci waye isa yau ya kare ka ya tsare ka daga gare ni manzon Allah kai sai ce Allah Allah Allah habba malam ka zo gurin annabi ka zare mai takwabi ka mai barazana wai zaka sare shi kuma wai ka ce wai waye sai ya kare ka daga gare ni annabi ya ce mai Allah Allah Allah kai duk abin da zaka yi kenan wallahi malam bai iya sara mai takobin nan ba walam yu'aqibhu wa jalas bai iya wa annabi wata uquba ba bai iya sara wa annabi ba kawai mutumi sai ya ajiye takobi sai ya zauna kar ka manta shi ba bai yarda da Allah bane bai ma yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam Buhari da Muslim yanzu wannan hadisin me yake nuna mana duk inda ka shiga rintsi ka kira Allah tawakkali ke barawa ne yazo maka dan fashi ne azzalimi ne mugu ne mai kisan kai ne kai ko mala'ikan mutuwa ne kuka ci karo da shi in zai zaka iya magana ka ce Allah karka yadda ka shiga wani yanayin da ba za ka iya kiran Allah ba kar wani ya zo ya baka tsoro ya hana ka kiran Allah kada ka yadda duk abin da mutum zai ma ka buɗe baki ka kira Allah in ya cika maka baki kai kuma ka kira Allah shi taimakon Allah yana zuwa kan bawa ne inda bawan baya tsammani kai gani kake daga kai sai shi a ɗaki yau kwananka ya ƙare zai kashe ka wallahi ba haka ba ne in ka kira Allah kuma Allah zai ika maka wani madadi da taimako ko shi ya kashe shi ko a hana shi ya tasiri a kanka ko a baka wani ƙarin gwiwa da za ka yi kukan kona ka rungume shi ka buga banza ka dogara ga Allah ma mutum mai ya zo abinda bai kai ya kawo ba ya zo gigita shi ya kasa ambatan Allah mu wai wani mai gida ne wai a gida fa da daddare sai yake tashin matarsa yana yana hajiya hajiya suna fatare yana hajiya hajiya ta ce alaji ya ake ya ce yi shiru ana motsa kofa ana motsa mana kofa dan Allah ka ga lusari bala su su su wai matar wai matar sa yake yana ma gaya mata a hankali wai ana fa motsa kofa ta ce alhaji ka je ka duba ya ce ya ce ƙara mun bargo ƙara mun bargo la haula wala quwwata illa billah saboda tsoron da yake ciki mayafi ma sai an ɗauka an yata an yafa masa matan nan ta yi kukan kura daman da wani ɗan itace itace haka a cikin ɗakin ta daki ƙofar irin gwaye wannan wai ta nuna barazana ka duba shi fa yana ta yana kwance wallahi put sai aka je ashe gafiya ce mala ta ce la wallahi mai gida gafiya ce ya ji tsoron gafiya to wannan lokacin fa malam bai ma iya kiran Allah ba ka san me yasa a yau da gobensa da mu'amalolinsa bai saba yana kiran Allah ba duk wanda baya iya kiran Allah a cikin mu'amalolinsa na yau da gobe to in masifa ta same shi kuma bai zai iya kiran Allah ba wallahi shine sirrin ka saba kiran Allah ko yaya ai a lokacin da zaka ga abin da zai baka tsoron ai ba shi kake kallo ba Allah kake tunawa wallahi sai Allah ya maida maka shi karami a idanka ka kira Allah wannan ya faru bila adadin bila adadin bila adadin wani azzalimin sarki wata rana ya zo yana kwace mutane mata annabi ibrahim ya zo wucewa da matarsa sarkin da ya ga matan nan ya kwace ta ya ce an karbe ta daman shi haka yake inda ya kake kyawar mace ya kwace ta yake banta da ita yace zai lalata da ita ita ce ya bata dama ta yi alwala ta yi alwala ta kira Allah wallahi bai iya tunkaranta ba malam bai iya tunkaranta ba haka yana ganinta ta daga ƙarshe cewa ya fadawansa kai in ya tunkare ta sai su ma saboda tana kiran Allah da ya tunkare ta sai kirrin sai su ma ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada ya gwada sai ya ce wa fadawansa ku zo ku ɗauke wannan shaidani ya ce ba mutum ba ce wallahi kai faɗa saboda ta kira Allah in ka rike Allah ka rike dahir ka rike tabbas ka rike garanti amma in suka raba ka da Allah suka hada ka da wani abu a hannunka sun cuce ka yasa duk abin da malami zai na wa'azi da da'awa ya koya mutane tauhidi su kace da Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah rayayye wanda baya mutuwa ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara wa fi riwayatin qala Jabir aw ta riwaya Jabir yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dhati riqa' muna tare da manzon Allah a wani guri da ake cewa zati riqa' ghazwat zati riqa' kun ga a wannan riwaya ta biyu an fassara mana a ina ne a can sai ce qibala najdin fa idza ataina ala shajaratin dalilatin taraknaha li rasulillah sai muka zo wajen wata bishiya mai inuwa mai sanyi ana rana ana tafiya sai muka bar wannan bishiya muka ce manzon Allah ya hauta kawai ya kwanta a karkashin ta faja'a rajulun minal mushrikina to kaga anan a can an ce a arabi amfanin kawo anaza riwaya din kenan an gane to anan sai aka ce sai ga wani mutum ya zo cikin mushrikai wa saifu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi shajarati takwabin annabi yana rataye da bishiya ya cire takwabin sa ya rataya fahtaratahu kawai sai ya fizge shi ya zare shi faƙalar ta kafuni da yake bayi da kunya wai sai da ya zare takwabin ya kwace ya cire shi a jikin bishiya wai sai ya kalli annabi sai yake cewa kana jin tsoro na ka ji ba annabi fa yake kallo yake cewa wai kana jin tsoro na ta kafuni ba za ka ji tsoro na ba kala la annabi ya ce la ba na tsoronka duk da fa da takobi a zare ruwan takobin a hannunsa annabi ya ce ba na tsoronka sai mutum ya sake cewa faman yamna'uka minni waye yau ya isa ya kare ka daga gare ni ya hana an kashe ka sai manzon Allah ce Allah Allah takin ya ba shi amsa ce akwai shi shine Allah dan Allah bai kare shi ba ya kare shi ba gashi muna faɗan tarihin da hadisin ba wa fi riwayatin Abi Bakar al-Isma'ili a wata riwaya ta Abi Bakar al-Isma'ili a cikin sahihin sa mutumin ce masa ya man yamna'uka minni wa ya isa ya kare ka ya tsare ka daga gare ni ni manzo Allah ce Allah yana cewa Allah fasaqata as-sayfu min yadi kullun takwabin nan sai ya fadi daga hannun mutumin nan yana jin ana Allah sai rawa ya kama ce saki takwabin kawai ya wullar da takwabi yana jefar da takwabi manzon Allah shi kuma ya zare takwabin ya karbe shi faqala man yamna'uka minni sai ya ɗaga mai takwabin shi ma annabi a riwayar abubakar ismaili kenan kun ga an samu ƙarin bayani sai annabi ya zare takwabin shi ma sai ya ɗaga a kansa ya ce to kai kuma yau waye isa ya kare ka da gargare ni ne sai ya ƙi ya ba shi amsa sai ya ce da shi kun khaira akhirin ya muhammadu ka zama mafi alherin mai ɗaukan abu mana kai kuwa wanda mutumi ka duba saboda tsabar kafirci shi fa ba zai ce Allah ɗin ba saboda bai yarda da Allah ba to kuma babu wanda zai kare shi ina gunkin babu in ya isa ya kira wannan gunkin da suke bauta sai ya ce a kai ku ka zama mafi alherin mai ɗaukan abu mana shine khairu akhirin sai annabi ya ce to bari maka da'awa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida babu an bauta cancanta sai Allah kuma ka shaida ni manzon Allah ne ka san mutumin nan me yace qala la yace a a a a ban yadda ba ka arnanci da kafirci bai ba bai ba malam ka duba taurin rai da bushewar zuciya a lokacin takwabin fa yana hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ka shaida da Allah shi kadai ka shaida ni annabi ne sai ce la amma dai uahiduka Allah uqatilaka na maka alƙawari iya tsawon rayuwata ba zan yake ka ba ka kyale ni kakka kashe ni amma nayi alƙawarin nayi sulhu da kai ba zan yaƙe ka ba wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak kuma ba zan taba kasancewa tare da mutanen da suke yaƙar ka ba annabi yace iya abinda zaka yi kenan yace eh yace tashi ka tafi Allahu akbar fa khalla sabilahu ya bashi ya tafi fa ata ashabahu sai ya je wajen sahabbansa sabansa anan ana nufin abokanansa shi kafirin kenan ya tafi wajen abokanansa faƙala ya ce tab ji'itukum min indi khairin nas na zo muku daga wajen mutumin da ya fi kowa alheri amma shi kaga bai amfana da alherin ba bai imani ba ya yadda annabi khairun nas ne idan Allah jama'an tambaye ku kafiri mushiriki ya buɗe baki ya ce manzon Allah khairun nas ne yanzu akwai hankali da tunani a ciki ka samu malami mai da'awa mai karantar da hadisi mai karantar da ilimi mai cewa abi annabi a iya tsawon rayuwarsa cewa ke abi annabi ka ce wai wannan makiyin annabi ne ya zagi annabi kurin saboda son zuciya wannan fa kafiri ne fa yace ji'tukum min indi khairin nas amma yanzu dan uwanka musulmi saboda kurin kuna da bambancin ra'ayi da bambancin fahimta da shi ka kulla masa sharri da bala'i kai ta yadawa ka ce wai shi ya zagi annabi ya ci mutuncin annabi kuma shi duk rayuwarsa gaba ɗaya bai san darajar annabi ba musulmi ku daina yaudara kanku musulmi ku daina ɓata wa kanku lokaci musulmi ku haɗa kawo kanku zauna lafiya shi ya fi muku alheri gaskiya a fili take a bayyane take Allah gane da mu kaga nan ya ƙi karbi da'awar annabi amma ya je yayi wa annabi da'awa ko shi bai karbi da'awar ba amma ya je yayi wa annabi da'awa sannan alƙalin manzon Allah ya ci moriyarsa ya amfana shi ta yadda cewa ya yi alkawari bai zai yaƙi manzan Allah ba kuma duk inda aka fito za a yaƙi annabi bai zai shiga ta su yaƙin annabi ba to sai imamun nawawi fa fassara mana kalmomi yace al-idha yace qafala raja'a qafala ana nufin raja'a dawowa al-idha ash-shajaru alladhi lahu shawk bishiya mai kaya as-samratu bi fathi sini wa dhammi mim wato ashajaratu min at-talhi wa hiya al-idhamu min shajarati al-idham manya manyan bishiyoyi na kaya sune wato as-samratu ikhtarata as-sayf sallahu wa huwa fi yadihi zari takabi yana hannunsa ya zari takabi sultan maslulan bi fathi sadi wa dhamma sultan ko sultan duk ana iya faɗa wannan hadisin kun ga yana nuna mana Allah ya ba annabi kariya duk inda yake fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim wannan shine fassara fasayakfikahumullah Allah ya isan maka akan su ba wanda ya isa ya kashe annabi Allah ya ba annabi kariya har ya gama rayuwarsa ba zai kasu ba duk yaƙuƙukan da ya je duk hari da aka kai farmaki ba iya kashe shi ba kuma zai kasu ba wannan shine fasayakfika humullah ko wallahu ya asimuka minan nas duk yana nufin Allah ya kare ka ba wanda ya kashe ka kuma hadisin yana nuna mana cewa lallai sahabbai suna ƙaunar annabi ta yadda daga ya kira su sai ga sun taru a wurin kuma yana nuna mana ba sa yin abu sai da umarnin annabi yanzu da za a kyale su wannan mutumin aida ya zama gawa ko amma annabi ne ya hana su kashe shi da suka zamu damar kashe shi kuma wannan yana nuna mana ashe manzon Allah jarumi ne a daga takwafi a kanka a ce waye zai kare ka ce Allah ai ce jarumi alayhi salatu wassalam wannan yana nuna da inda ka je idan akwai akwai aminci zaka iya rataye makaminka ko takwabinka ko wukarka ko bindigarka in akwai aminci sannan kuma wannan yana nuna mana cewa lallai manzan Allah sassan yana da karamci yana da tausayi yana da afuwa in ba haka ba mutumin da ya ɗaga takwabi zai kashe ka kurin ya zo ya gaya maka magana ka ce ya tafi kawai ka kyale shi in ba karamcin annabi ba da tausayin annabi wa zai wannan ai in wani da zai ce sai kun nike shi gaba ɗaya amma annabi ya kyale shi عن عمر رضي الله عنه قال عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماسا وتروه بطانا رواه الترمذي وقال حسن معناه تذهب أول النهار خماسا أي ضامرة البطن هو البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي مم مم وتو ممتلئة mumtali'atil butun wannan hadisin na shida ne a cikin wannan babi daga Umar yace naji manzon Allah yana cewa da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro da Allah da sai Allah ya yi muku arziki kamar yadda yake azurta tsuntsu da za ku yi tawakkali mai kyau to wallahi da Allah zai arzuta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye kamar ya taghdu khimasan tsuntsu yana fita da safe mai dakalallen ciki shine khimas cikinsa a dakale taghdu khimasan wa taruhu bitana kuma tsuntsun nan ya dawo da yamma cikinsa a cikin dam lokacin da ya fira ya fita bai san ma inda zai je ya samu abinci ba kai ma Allah zai baka hanya ta inda baka sani ba wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kawai abin da ake so kai al-aqsu bil asbab ka dauki sababi ka fita ka nema in dai ka fita ka nema Allah zai baka yanzu ba ku lura garin nan kullun garin Kano in garin Allah ya waye baka isa ka irga adadin mota nawa ta shigo ta hanyar gwarzo ta shiga Kano ba kuma ba kwana za ta yi ba koma za ta yi ta shiga neman abinci ne da ita motar fa da mandan da suke cikin motar kowa zai shiga cikin garin Kano kuma sai ya fito da abincinsa motar za ta shiga a ciki za ta nemo abin da za a mata juye kuma a zama mata mai Karfe ma Allah ya azurta shi ballantana dan adam kullum hanyar dawanau baka isa ka irga adadin motocin da suke shigowa daga ƙauyuka ba suna shigowa Kano kullum hanyar mariri baka isa ka irga adadin ɗan adam da motoci da babura da suke shigowa ba in ka tafi can wajen rimin kebe can hanyar ina ne ake cewa wallahi baka isa ka irga adadin motoci da babura suke shigowa garin Kano ba duk kuma cikin Kano ake shigowa abinda zai baka mamaki ga wannan hanyar da zaka je ta gwarzo na faɗi ta wallahi azimu ina gaya muku dan adam ɗin da yake shigowa garin nan da zaka tsaya kana irgawa zaka yi mamaki duk fa cikin gari suke shiga me suke yi Allah ne yake ba su abin da za su ci sha akwai wani arne da yake ba mutane akwai wani kafiri da yake ba mutane Allah ne yake barwa kuma motocin nan kun lura in yamma ta yi hanyoyin nan duk hanyoyin fita gosulo ne in za ka bi hanyar kurnan asabe da safe shigowa gosulo amma in fita kano firi amma yanzu idan za ka je hanyar kurnan asabe a yanzu da nake gaya maka gosulo na fitar hankali saboda duk fita suke ba a kano suke kwana ba kuma gobe za su sake dawowa takzu khimasan wa taruhu bitana duk da za su shigo garin kano din nan ba komai aljihunsu sun shiga sun yi hada-hada a kasuwa sun nemi abin da za su ci wani fa sai ya je ma zai je ya auno kaya zai zo ya siyo abin da zai kasa ya kasa ya gama efe-efensa kuma a ci kasuwa a yi ciniki abin da ya sayar ya sai wanda bai sayar ba mai mero mai gidansa ya soke riba sai koma gida ya yi cefanansa mai kyau kuma ya je ƙauye ya kwana da iyalinsa gobe da safe ya fito kai kana nan kana cewa kai dan Kano ne kana zaune a kofar gida sai in alhaji ya wuce da mota mai tsada kana Allah ya isa kuɗi na sun cuce mu ka fita ka je ka nema kana shirme duk wanda ya hau mota mai tsada kana zagin su kana ga barayin gwamnati nan ka fita ka je ka nema kuma abin da zai baku mamaki a garin nan malam akwai wanda yake shigowa ba jari daga shi sai kuɗin motarsa kuma wallahi sai ya koma da kuɗin motar da zai koma da wanda za ta dawo da shi gobe da abin da zai ci da iyalinsa ka san me yake shigowa kawai zai shigo shi ya lambella yake sayarwa da gauta bai da jari zuwa zai yi kasuwa wajen mai gidansa ya ce a bashi rabin buhun ya lambello rabin buhun ɗata yana da farantinsa ko naira bai da shi na abincin rana ma bai da shi zai wanke ɗatan nan watakila omon ma da zai wanke sai ya ci bashi wallahi ya wanke ɗatan nan ya jera ya lambella nan in ya ɗaga kaga da yayi haka bismillah ya dora a sai ya lambello in ya fara zagayawa kafin zuwa la'asar farantin nan ya dawo kamar yadda ya dauke shi ba komai ya sayar aljihun nan a cike aljihun nan a cike kawai me zai zuwa zai ya fidda balance kawai ba sauran ya soke in ya ga dama ya ajiye farantin gobe ya zo ya dauka ya ga dama ya koma da kayansa haka ake yi yanzu mutum zai taho da dan babur ɗansa ko adaidai sau wataƙila daga ƙauye yake ba cikin gari yake ba yawa yawan wasu masu adaidai sau da kuke gani a cikin kano a cike ba na kano ba ne daga wajen kano suke shigowa arziki suke zuwa ci da haka zai zo iya na mansa ne ya ciyo bashin kuɗin mai haka zai taho fir ya burga fir ya burga fir ya burga zuwa azhar in ya duba aljihunsa da ya irga dan kwandon nan na arewa sau sai ga ya irga wajen dubu goma sha biyar ce a yau kasuwa ta yi kyau sai ya je wani hotel ya ci abincinsa mai kyau na dubu biyu da ɗari biyar ya samu wani masallaci ya yi sallah ya haɗa azhar ɗinsa da la'asar dan daman ba sallah suke akan lokaci ba to ai ya ma yi kokari ya ya hada azar da lasar din ya sha baccin sa idan rana ta yi sauki sai kuma ya hau sai ya fara daukan masu fita masu fita duk dan adidi sau ya san titi a garin nan mai fasinja ya san titi mai yawan motoci ya san wanda ba motoci ya san wanda ake yawan tsayawa haka zai dauka ya je ya dawo kuma wayo ne su ba ya dogon dogon zango in ya dauka ya sauke ka a can sai ya dawo saboda ai ana fitowa daga gari ba zai yadda ka kai shi wani lungu ba ce a ba zan je ba bakin titi kawai sauka zai sake dawowa zai da daukowa daga kabuga zai yi wannan zai da dawowa zai nan wallahi nan malam idan ya zo ya gama zuwa magariba zuwa isha'i in ya bude wannan akwatin sai ga ya dada irga wata dubu sha biyar ko sha bakwai ka san me zai yi kawai sai ya ware kuɗin man da ya sha a yi ne gaba ɗaya dubu biyar ya tashi da wajen kusan dubu ashirin ko dubu goma sha bakwai in ya sa aljihu sai ya kai wa mai babur ɗin balance ɗin dubu biyar ko dubu shida shi kuma ya soke nawa ya soke dubu gomansa a kullum kwana yanzu wannan kai ka haɗa shi da ɗan albashi wanda sai wata ya yi zai karɓi dubu talatin ka haɗa shi ɗan albashi mai karɓar 20,000 ka haɗa shi ɗan albashi mai karɓar 50,000 kullum in dai yana da lafiyayyen babur ina tabbatar masu ya kwana da dubu goma a kogonsa bayan ya sallami mai babur din kuma ya zo ya wanke babur ɗinsa ya bashi yana wani diri na gadara tukunna haka ake yayi kana shirme ka fita ka nema kawai ka bata lokaci wai waɗannan duwa yake ba su Allah Allah ne yake ba su ina fatan kuna fahimta da aka tirmizi ya ce hadisi ne hasan ma'ana hadisin tsuntsu yana fita awwalan nahari khimasan ba komai a cikin cikin sa ai damiratul butuni cikin dakali damir wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amir min alju' saboda yunwa wa tarju akhiran nahari bitana tsuntsayen nan za su dawo karshen yini cikin su a ciki mumtali'atul butun cikin a cikin dam dam dam dam dam abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji subhanahu wataala Allah ya azurta mu da tawakkali kyakkyawa kuma ya bamu ikon koma zuwa gare shi Allah ka bamu da abin da kake bawa bayinka abin da kuma duk hana muka bamu hakuri a kansa ya Allah ka sa mu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh